الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna matuƙar godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta alhamis ko kuma laraba yadda aka saba domin ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirul karimin rahmani fi tafsiri kalamil mannan na al'imam abdurrahman bin nasir sa'adi wanda muna sati da ya gabata mun zo ƙarshen suratul munafiqun yau za mu tashi farkon tafsir suratul taghabun Allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai gamaman rahama wanda ar-rahman rahamarsa ta shahi kowa da komi a nan duniya Rahim mai keɓantaccen rahama musamman ma ga masu imani a ranar ƙiyama. Allah ta'ala yake cewa, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ab. Halittun da a cikin sammai guda bakwai na mala'iku da kuma sauran halittun ma da ba a sani ba, wa ma fi al'ardi da kuma abin da ke cikin ƙasa. na halittu waɗanda suke ban ƙasa da waɗanda a cikin ƙasa na mutane da dabbobi da duwatsu da itace da sauran halittu gaba ɗaya waɗanda muke gani da ma waɗanda ba mu gani suna tsarkake Allah. Tunda wata aya ta tabbatar cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ba wani abu face yana tsarkake Ubangiji yana mai godiya ga Allah. sai dai ku mutane ba ku iya fahimtar yadda wasu halittu suke tasbihi ga Allah. Lahul mulku shi adda mulki cikakke, wa lahul hamdu kuma shi ne ya cancanci godiya, shi ne wanda ya cancanci godiya gaba ɗaya, wa huwa ala kulli shay'in qadir. kuma shi mai iko ne akan komi ba abin da ke buwayarsa. Huwan ladi khalaqakum shi ne wanda ya halicce ku, da ya halicce ku sai ya kasa ku kashi biyu, faminkum kafirun, daga cikinku akwai wanda yake kafiri, wa minkum mu'min, sannan kuma daga cikinku akwai momini. wallahu bima ta'maluna basir Allah game da abin da kuke aikatawa mai gani ne babu abin da yake boyewa ubangiji Allah subhanahu wataala duk abin da kuka aikata ko kuke aikatawa Allah na ganin shi khalaqas samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai da kuma ƙasa bil haqqi da gaskiya aka ce nan ya ce samawat aka zo da shi jam'i wajen ƙasa kuma sai aka ce al'ardi ƙasa alhali kuma sammai guda bakwai ne ƙasai guda bakwai ne shi yasa wasu malamai suke cewa abin da ya sa haka shi ne ƙasa wagga ta farko ita ce wacce ma'ana halittu ke kanta kuma suke cin gajiyarta saboda haka galibi in an zo wajen ƙasa sai a ambaci ƙasa maimakon a ce ƙasai guda bakwai amma su kuma samman nan guda bakwai dukkan aiki in bawa ya yi ana ɗaga shi sai sun ratsa waɗannan sammai guda bakwai su sai wajen ubangiji wasauwarakun kuma Allah ya suranta ku ba a hasana suwarakun ya kyautata surarku ma'ana kamanninku da haka aka ce ɗan adam ya yi kowace halitta kyawun sura wa ilaihil masir zuwa gare shi kuma za a maida ku gaba ɗaya ya alamu mafi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke gudana a cikin sammai wal ardi da kuma cikin ƙasa wa ya alamu ma tusirruna kuma ya san abin da kuke asirtawa kuka ɓoye, Allah ya san sa, wa ma tu'linuna da kuma abin da kuke bayyanawa. Kamar yadda ya faɗa a wata aya, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layl wa saribun bin-nahar. Duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya asarta magana ko kuma ya bayyana da wanda zai yi da dare cikin duhun dare da wanda zai yi da rana ƙiri-ƙiri to duka ɗaya ne a wajen Allah wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga ma'abuciya ƙiraza ma'ana ababen da suke ɓoye a cikin ƙiraza Allah ya san da su suratu taghabun to shine ma da yake cewa hadhihi al-ayat al-karimat waɗannan ayoyin masu girma waɗanda muka karanta. Wannan ba shi ba ne ko shi ne bugan? Akwai muktasar ɗin shi ba. Na'am yace hadhihi al-ayat al-karimat waɗannan ayoyin masu girma waɗanda muka karanta mustamilatin ala jumlatin kathira sun kumshi wasu jumloli masu yawa wasi'a waɗanda suke masu yawa masu yalwa min ausafil bari na siffofin maginin halitta shine Allah al'azima Sufofin da suke masu girma mana waɗannan ayoyin sun ƙumshi sufofin Allah maɗaukakin sarki sufofi masu yawa waɗanda suke masu yalwa fa zakara kamala uluhiyyatihi sai Allah ya ambaci cikar ilahantakashi ma'ana cewa shine cikakken wanda ya kamata a bauta ma subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi wasi'ata ghinahu da kuma yalwar wadatuwarsa Allah shine mai cikakken yalwa ta wadata wanda baya bukata komi ga kowa waftiqari jami'al khala'iq ilayhi da kuma bukatuwar dukkan halittu zuwa gare shi ma'ana dukkan halittu suna da bukata a wajen Allah amma shi Allah bai da bukata akan duk wata halitta wa tasbihu man fis samawati wal ardi da kuma tsarkakewar halittun da a cikin samai da ƙasa bi hamdi rabbiha da godiya ga ubangijinsu ana halittun da a cikin samai da ƙasa suna tsarkake Allah suna godiya ga Allah wa annal mulka kulluhu lillah kuma mulki gaba ɗayansa na Allah ne shi yasa yace lahul mulk فلا يخرج عن ملكه مخلوق babu wani halitta wanda zai huta daga mulkin Allah duk wata halitta ƙarƙashin mulkin Allah take walhamdu kulluhu lillah godiya gaba ɗayansa na Allah ne hamdun godiya alama lahu min sifatil kamali akan abin da Allah yake da shi na siffofi na kamala Inan Allah ya cancanci a gode mishi godiya ta siffofinsa cewa kammalallu ne dukkan siffofin Allah siffofi ne waɗanda suke cikakku Allah baya da wata siffa ta na ƙasa ta tawaya dukkan siffofin Allah cikakku ne wa hamdun da kuma godiya alama aujadahu akan abin da Allah ya samar da shi min al-ashiya'i na abubuwa komi Allah ya samar da shi babu wani abin da ya samar da kanshi wa hamdun da kuma godiya alama shara'ahu akan abin da Allah ya shar'anta shi min al-ahkam na hukunce hukunci ma'ana abin da Allah ya shar'anta na hukunce hukunce shi kanshi wannan shi ma abu ne wanda ya kamata a gode wa Allah Allah ya tsara shari'o'i da hukunci wanda ya kaza hukuncin shi kaza wanda ya kaza hukuncin shi kaza kuma duk wanda aka bi za a ga akwai hikimar da ta sa Allah ya yi wannan. Kenan wannan ma ya cancanci a gode wa Allah. Wa asdahu minan ni'ami da kuma abin da Allah ya zuba shi na ni'imomi, shi ma ya cancanci a gode masa wa ƙudratuhu shamilatu ikon Allah gamamme ne ya haɗa komi komi Allah yana da iko a kansa yana da iko akan kowa yana da iko akan kome la ya kuruju an ha maujudu duk wani samamman abu to baya huta a ƙarƙashin ikon Allah duk wani abin da yake samamme ne to yana ƙarƙashin mai ikon Allah subhanahu wa ta'ala fala yu'jizuhu shay'un ba wani abin da zai buwaye Allah yuriduhu da Allah yake nihinsa in Allah ya nihi abu to wannan abin bai bai buwayar Allah sai Allah ma'ana ya kan masa wa zakara kuma Allah ya ambata annahu khalaqal ibad cewa shine ya halicci bayu inda yace huwa allazi khalaqakum shine ya halicci bayu wa ja'ala minhumul mu'min wal kafir ya sanya daga bayun nan akwai mumini akwai kafiri fa imanuhum da haka imanin bayu wa kufruhum da kafircin bayu kulluhu dukkan wannan bi qada'illahi yana ƙarƙashin hukuncin Allah wa qadarihi da ƙaddarawar Allah kenan da kafirci da imani duka wannan yana ƙarƙashin ƙaddarawar ubangiji Allah subhanahu wataala wa huwa alladhi sha'a dhalika minhum kuma Allah shine ya so wannan daga gare su yayi wasu kafirai yayi wasu mu'mini bi an ja'ala lahum qudratan wa iradatan sai Allah ya sanya musu su ma bayun iko da kuma irada shine nihi yanan da kafirci da imani Allah ya halicce su halitta ne nawa na ubangiji Allah ta'ala kaddarawa ne nawa na Allah ne amma su ma bayun sai Allah ya ba su irada da kuma kudura ma'ana kenan ga kanyar kafirci ga hanyar imani amma an baka dama ka zaɓi wadda kake so wa hadainahu najdain mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu ga hanyar kafirci ga hanyar imani ko duk da Allah ne ya halicce su da kafircin da imanin amma kuma bayo Allah ya sanya musu irada biha yatamakkanuna min kulli ma yuridun da wannan ikon da Allah ya ba bayo ya sama bayo da kuma nihi da ma'ana ya sanya musu da wannan ne ya tamakkanuna suke samun dama min kulli ma yuridun game da aikata duk abin da suke so min al'amri na umarni wannan hari da hani idan an umarce ku ku yi kaza an hane ku ku bar kaza ko kenan mutum na da ikon bin umarnin nan yana da ikon barin hanin nan Allah ya bashi wannan dama wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa falamma dakara khalqal insan lokacin da Allah ya halicci halittar mutum al-mukallaf wanda aka dora ma dokoki al-ma'mur wanda ake umurtarsa yayi kaza almanhiyu wanda ake hana shi ya bar kaza to sai Allah ya ya ambaci halittar shi zakara khalqa bayan Allah ya ambaci wannan da yake cewa abin nan wa sawwarakum ko fa ahsana suwarakum kun ga an halitta ambaci halittar mi halittar mutum wanda aka dora ma dokoki wanda aka umarce shi aka hane shi bayan Allah ya ambaci halittarsa zakara khalqa baqil makhluqat sai Allah ya ambaci halittar sauran halittu faqala sai yace khalaqas samawati wal arda Allah ya halicci samai da ƙasa ai ajra mahuma wa jami'a ma fihima Allah ya halicci ma'ana ajiramahuma su ne sammai wa jami'a ma fihima da kuma dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ya halicci kundarin sammai da kuma ƙasa shi ne ajiramahuma gundarinsu wa jami'a ma fihima da kuma halittun dukkan abin da ke cikin sammai da kuma ƙasai fa ahsana khalqahuma kuma Allah ya kyautata halittar sama da ƙasa bil haqqi da gaskiya ko kuma da hikima ai bil hikmati da hikima wal ghayatul maqsuda lahu ta'ala da kuma matukar walgaya da kuma matuƙa almaƙasudatu lahu ta'ala wacce Allah ma'ana yake da nihi a kanta, kenan menene matuƙar abin da ya sa Allah ya halice su, shi ne ma'ana walgayatul maƙasudatu lahu ta'ala da kuma matuƙar abin da Allah yake nihi game da wannan halitta. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah ya suranta ku ma'ana ya kamanta ku fa'ahasana suwarakum ya kyautata kamanninku kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce laƙad kalaƙanal insana fi ahsani taqwim haƙiƙa mun halicci mutum a cikin mafi kyawan halitta shine taqwim fal insani shi mutum ahsanul makhluqat suratan shi ne mafi kyawun halittu wajen kama, mutum diya wata halitta kyawar ma'ana kama, wa abu haha manziran, ko kuma mutum shi ne mafi abin shawa wajen kallo, wajen halitta, halitta shi ta ban shawa wajen kallanta akan sauran halitta. Daga ai baka kama, kamanta kamar mutum da ta shaki ko ta kare ko ta dila ko ta wani abin da ya kama da wani daga duka waɗannan halittun ɗan adam ya fi su kyawun halitta wannan kenan wa ilaihil masir zuwa ga Allah ne makoma take gaba ɗaya ai almarji yawmal qiyama makoma a ranar ƙiyama ga Allah ne za a koma gaba ɗaya fayujazikum ala imanikum sai Allah ya saka muku akan imaninku ya muku saka muku akan imaninku wa kufrikum da kuma kafircinku wa yas'alukum kuma ya tambaye ku anin ni'ami game da ni'imomi wan na'im da kuma ni'ima ta musamman alladhi aulakum ma'ana da ni'imar da Allah ya jibanta muku ni'imomi gaba ɗaya da kuma ni'imar da Allah aulakum ya jubanta muku ita kowane mutum akwai ni'imar da Allah ya masa to wannan ni'imar sai Allah ya tambaye ki ita ni'imar lahiya ce ni'imar ilimi ce ni'imar dukiya ce ni'imar kowace irin ni'ima ce hal qumtum bi shukrihi shin kun tsayi da gode wa Allah am lam taqumu bihi ko ko ba ku tsayi da gode masa ba ثم ذكر umuma ilmihi sannan sai Allah ya ambaci gamewar iliminsa cewa Allah ya san komi babu abin da Allah bai san da shi ba faƙala sai Allah ta'ala ya ce ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da kuma ƙasa ai minas sara'iri na daga sirrori shine ɓoyayyun abubuwa wazzawahir da abubuwan da suke zahiri walghaib da abin da ya faku ba a ganinsa wa shahada da abin da yake ƙarar ana ganin shi Allah ya san da shi a cikin sammai ko ƙasa wa ya'lamu ma tusirru kuma Allah ya san abin da kuke asurtawa kuna yin shi a cikin zuciyarku wanda daga ke sai zuciyarki to Allah ya san da wannan ko wa matu'linun da kuma abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga ma'abuciya kiraza ma'ana abin da yake boye a cikin kirazan mutane ai bi ma fiha min al asrar Allah ya san abin da ke cikin kirazan mutane na sururruka at-tayyiba masu kyau walkhabayal khabitha da kuma ƙasƙantattun abubuwa waɗanda suke munana wanda aka ɓoye a cikin zuciya Allah ya san da shi wanne ya ce saliha da niyoyi na ƙwarai wal maqasidil fasida da manuhohi batattu duka Allah ya san da wannan fa idza kana aliman bi dhati sudur to in ko Allah ya zamanto masani ne ga abi ga ma'abuciya kiraza abubuwan da suke ɓoye cikin kiraza to wannan in mutum ya san haka wannan tu'inu alal aqili yana taimaka ma mutum mai hankali albasir mai basira an ya harisa yana taimaka mishi yayi kwaɗayi wa yashtahida kuma yayi ƙoƙari fi hifzi batinihi a wajen tsare boyen ɗin shi ma'ana tsare zuciyar shi tunda ya san ko bai bayyana ba Allah ya sani kenan wannan yana taimaka mishi akan ya tsare abin da yake boyewa a cikin zuciyar shi min al akhlaqir radila na ɗabi'u da halaye na kaskanci wattisafihi da kuma siffantuwarsa bil akhlaqil jamila da ɗabi'u na ƙwarai in mutum ya san da cewa ko ya ɓoye ko ya bayyana Allah ya sani kenan wannan na taimaka mishi ya gyara abin da ke cikin zuciyarsa duk wani mummunan abu ya watsi da shi ya sufantu da kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyarsa wannan shine ma'ana tafsirin waɗannan ayoyin سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله